الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ترى وطن أكو hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ranar tsayi ga watan tara miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairar da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi iya ulumuddin al-islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fandude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda yau insha Allah za mu tashi a cikin suratul insan suratul insan sura ce makiyya a gurin jumhurul mufassirin ma'ana an saukar da ita ne a garin makka duk da yake akwai sabani gurin malama na tafsiri wasu na ganin surar madaniya ce wasu ma suna ganin a surar makiyya ce madaniya ce akwai wasu ayoyi da an saukar da su a madina wasu ayoyi an saukar da su a makka amma zance mafi rinjaye surar makiyya ce wa'inda suka ce surar makiyya ce sun rinjayar da wannan ne la'akari da kasancewar ta cikin mufassal kuma tana tsakanin surori makiyai da kuma mawdu'at na makiya da sura ta tattara a cikinta wanda suke ganin surar madaniya ce sun yi la'akari ne da wasu ayoyi da ake jingina dalilin saukar su akan sayyidina aliyu radiyallahu anhu kuma da alakan da ya faru tsakanin shi da matarsa fatima ya zamanto fatima da aliyu su yi aure ba sai bayan an yi hijira an koma madina to da wannan ne wasu malamai suke ganin surar madaniya ce wasu suna ganin a'a akwai dai wasu su ayoyi a cikinta makki ne wasu kuma madani wal ilmu indallah amma warrajih abin da nake rinjayar da shi maganganun da malamai suka yi bayan an tattara mafi yawancin malumman tafsiri sun tafi akan cewa surar makkiya ce wal ilmu indallah ita dai suratul insan ana kiranta da wannan suna ko a ce da ita suratul dahar suratul dahar ko suratu hal ata alal insan sura ce da take cikin mufassal kananan surori tana tattare da ayoyi 40 31 sannan tana da kalmomi 243 tana da harafi 1065 wanda a jerin giyan surori daga suratul fatiha ce ita ce sura ta 76 a cikin juz'i na 29 daga cikin ajzal qur'an Allah madaukin sarki ya wani jagora sura tana da falala sosai malamai sun ce daga cikin falalan surar a duk asubahin ranar juma'a manzo Allah yana karanta wannan sura a raka'a na biyu a raka'a na farko yana karanta suratul sajada wannan yana nuna falalan surar Allah madaukin sarki ya muna jagora bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah madaukakin sarki ya ce hal ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura hakika wani lokaci ya zai kewa mutum dan adam wanda a wannan lokaci bai kasance wani abun ambato ba hal yadda take ada ce ta istifhami ma'ana ada ce da ake tambaya da ita amma anan bi ma'ana qad ta zo da ma'anar qad hal bi ma'ana qad ata alal insani haqiqa dan adam ya zo masa hinun min ad-dahr wani lokaci na zamani kalmar hin malaman larabci sun yi kai kawo wajen fitar da ma'anarta ba suka ce hin yana ba da ma'anar ɗan lokaci wanda ba mai yawa ba wasu ka ce hin ɗin nan yana da tsawon shekara arba'in ko kuma adadin kwanakin da mutum ya cikin cikin mahaifiyarsa kafin abu samu sarai almuhim abinda ya take son ta karantar da mu da an yi lokacin da babu mutum ɗan adam ba a ma ambaton shi don babu shi sai daga baya Allah ya samu da shi yana menene abin da za mu cira a nan ɗan adam dai ba kowa ba ne biyu da ɗan adam yake alfahari dai an san sadda ba shi kuma za a waye gari lokacin da ba shi shi sa Allah ya ce alal insani akan ɗan adam shi lafazin insan da mun sha yin bayani a baya nisba ne da ake kiran ake jingina dan adam da shi dan me ake sanya masa wannan suna wasu ka ce le nisyanihi saboda mantuwansa da wannan ne maluma suka ce ashe in an nasaba ka a jingina ka ga insaniya to naqasu ne mutum cikakke ƙoƙarin yake a jingina shi zuwa ga adamiya ba insaniya ba wanda yake maganar akan addawa ilal insaniya wanda yake kira zuwa ga insaniya cewa mu 'yan adam ne muna neman 'yanci mu rayuwa irin ta mutane wannan marhala ne na farko marhala ne na kaso wanda ya fahimci larabci bai jingina kansa zuwa ga insaniya zai jingina kansa ne zuwa ga adamiya kun gane adamiya adamiya nisba ne zuwa ga annabi adam insaniya kuma nisba ne zuwa ga dan adam insan sumiyal insan kadhalik li nisyanihi dan adam an ce da shi insan ne saboda mantuwansa mantuwa kuma ba kamala bane ba sharafi bane nakasu ne amma adam amma shi adam sumiya بذلك لأديم الأرض an jingina shi da wannan ne na daga ɓangarori na ƙasa daban-daban lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da mala'ikan mutuwa ya ɗibo ɓangarori na ƙasa sai ciciro ga baki ɗaya kina adimil adai zawahiruha daga tawadu ne ma'ana ƙanƙan da kai shi yasa man rafa'a man wada'a nafsahu lillah rafa'ahu Allah ko kuma tawada'a lillah rafa'ahu Allah don wanda ya tawadu'i ya kankanta kanshi sai kaga Allah ya daukaka shi to kenan jingina kanmu zuwa ga adamiya kamar muna jingina kanmu ne zuwa ga annabta ina annabi adam annabi ne mu ce mu dan adam ne nahnu adamiyun afdal min an naqul nahnu insaniyun kun san akwai ƙungiyoyi da ke magana akan hurriya insaniya ko ba haka bane domin musulmai sai mu yi kira akan adamiya mu jingina kanmu zuwa ga annabi adamu ya hi daraja saboda in ka duba cikin alƙur'ani duk inda Allah ya kira ƴaƴan adam zaka girmamawa ne amma in kaga Allah yana kiran mutane zaka ga nakasu ne da Allah subhanahu wataala yake faɗa a wani guri yace ya bani adam kad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha kaga nan girmamawa ne wani guri Allah ya ce ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjid kaga wannan girmamawa ne wani guri Allah yake cewa wa laqad karramna bani adam duk inda za a jingina ɗan adam zuwa ga babansu annabi adam za ka ga girmamawa ne amma in za a ambace ku da matsayin insaniya za ka game babu girmamawa inna arnal amanat amanat ala menene ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha menene innahu kana zaluman jahula kaga da aka ambace ka a matsayin insani babu yabo Allah ce wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wani guri Allah madaukin sarki ce innal insana khuliqa halwa idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu manua kaga duk inda za a ambace ka da insaniya dai ba wani karamci kake da shi ba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin Allah ka yi mana jagora kenan yanzu za a kiraye ku ne da lafazin insaniya ko lafazin adami a ma'ana abin nan misali a ce antum insaniyun am adamiyun ku yan adam ne ko mutane ne kenan a jingina ka zuwa ga annabi adam ya yi farara da a jingina ka zuwa cewa kai insan ne a wani ilmu inda Allah Allah yake ce halata alal insani inun min ad-dahr haqiqa wani lokaci ya zai kewa dan adam lam yakun shay'an madhkura bai kasance wani abun ambato ba ba ambaton shi babu shi ana tada muku to abun tambaya nan dan adam yaushe ne ya zama abun ambato yaushe ne aka fara ambaton dan adam an fara ambaton dan adam ne lokacin da aka busa masa rayuwa saboda aka ambaci ɗan adam Allah yakan ambaci ɗan adam da abubuwa guda uku ɗan adam da ya rasa wanga abubuwa guda uku bai cikin wa'inda Allah yake ambata mana shi ana mantawa da shi ne mantacce ne na farko ya zamanto an busa masa da rai idan mutum yana da rai yana daga cikin wa'inda suke abin ambato ko banza mutane za su shiga wa nan sa'annan na biyu idan mutum Allah ya sa ya shirye zuwa ga ayyuka nagari to ko bayan ya mutu zai zama abin ambato saboda ya yi ayyuka nagari abubuwa na uku in mutum ɗan adam yana ambaton Allah a rayuwarsa na duniya kafin ya koma ga Allah bayan ya mutu za a tuna da shi ma Allah zai tuna da shi Allah ya wannan alƙawari Allah subhanahu wataala ya ce fadhkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku idan ɗan adam ɗin da baya ambaton Allah Allah zai ambace shi eh waye faɗi wannan Allah kenan yana daga cikin abin da ke sa ɗan adam ya zama abin ambato in yana yawan ambaton Allah haka mu yawaita zikirin Allah zikiri na Allah shine wanda ya saukar muna gashi alqur'ani akwai zikirora da manzo Allah ya koyar da mu mu rinka yin su duka wannan yana sa Allah ya tuna mu kamar yadda muka tuna shi Allah ce inna khalaqnal insana lalle mu ne muka halicci mutum dan adam min nutfatin daga digon mani amshajin wanda yake cakude hadadde ma'ana ba digon mani kala guda ba digon namiji da digon mace shine muka hada wuri guda muka yi dan adam shine amshajin inna khalaqnal insana min nutfatin haƙiƙa mu halicci mutum ɗan adam da ɗigon maniyi kaga an kace ɗigon maniyi na mace ɗigo ne na namiji ɗigo ne to amma sai da ce amshajin haɗaɗɗe cakuɗaɗɗe wanda aka haɗa na mace da na namiji aka aka yi mutum kowane ɗan adam da ya zo duniya da wannan nau'in abu biyu aka yi shi an haɗa shi ne da ruwan namiji da ruwan mace da Allah subhanahu manzo sallallahu alaihi wasallam ya kuma yi mana bayani cewa shi digon shi rumuni namiji zaka ganshi fari ne yana da kauri digon rumuni mace shi kuma zaka ganshi bai da kauri kuma yana da kawon masara masara haka Allah yake hadawa kula da kyau na farko da Allah ce inna khalaqnal insana akwai abu biyu nan Allah ya karrama kansa ce inna lalle mu ba wai wani ya taya Allah bane Allah yana girmama kansa ne anan na biyu ɗan adam kana da daraja inda Allah ya ce shi da kanshi ya yi ka wannan ba ƙaramar daraja ba ce abinda Allah ya yi ba abin wasa ba ne ko ba haka ba ne ko wani abu dai ga shi za a ce ga ƙwararren da ya yi shi ƙwararre na ya yi shi har ana nunawa wannan abu yana da daraja ba dai Allah ya ce mu muka yi ka kai ɗan adam kenan ka girmama Allah ka girmama kanka min nutsufatin daga digon mani wannan yana nuna kwarewa ta Allah yaya ake wani sinadari da wani sinadari aka hada farko dai ma ya aka aka samar da maniyin ko ba ka bane na biyu suka hadu yaya aka yi suka canza har suka zama mutum Allah ya ce duk su suka yi wannan aiki nabatalihi dan mujarrabi dan adam bayan mun yi shi Allah ya ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah zai jarrabe ku ya gani wane ne yafi yin aiki na kware a bayan duniya faj'alnahu sami'an basira malamai suka ce na akwai taqdimi da ta'khiri ai faj'alnahu sami'an basiran linabtali dan adam abinda yasa muka sa mai ji da gani dan mu jarrabe shi ne ji da gani da Allah ya sama dan a jarabe ka a gani za ka yi abin da ya kamata ko ba za a yi ba ba za ka yi ba in gane misali ko Allah maɗaukin sarki ya muna jagora kwallo ku gani lafazin kunne da mutum yake ji da su na'ura ce za a sa ma shekara daram kana rayuwa a duniya wannan na'ura tana aiki kuma ba ka biyan ko sisi ashe babu jarabawa ciki ko jarabawa ciki isa Allah subhanahu wataala yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin haqiqa mu halacci mutum dan adam daga digon mani amshajin wanda yake hadadde an hada digon mace da namiji nabtalihi dan mujarrabe shi faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi ya zamanto wanda yake ji kuma wanda yake gani ji da gani jarabawa ne mana za ka kalli abin da ya dace da idonka ko ba za ka kalla ba za ka saura abin da ya dace ko ba za ka saura ba inna hadainahu sabila lalle mun shiryar da dan adam a hanya sabila shine turkul huda hanyoyi na shirya ma'ana mu aiko da manzanni da littattafai muka bayyana ma ɗan adam ga hanya ta shirya in ma shakiran ko in ma kafura ko dai ɗan adam ya gode wa Allah menene godiyar Allah ya bi abin da manzanni suka zo da shi ko kuma in ma kafura ko dai ya kafurce ya kibin abin da manzanni suka zo da shi ya yi jayayya game da al'amarin Allah subhanahu wataala mu gane ko wannan ɗabi'a na ɗan adam fa godiya ga Allah mutane ‘yan kaɗan ne ke yinta, Allah ce wa ƙalilun min ibadi ya shako, kaɗan ne daga cikin bayina masu gode mani. Kuma in an kai mutum wani misali, ya kalli Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'ima kashi miliyan da Allah ke ma kamanta da su, in mutum ɗan uwanka ya yi ma irin ɗai bisa miliyan na wannan ni'imar da Allah ya yi ma, to shi sai ka gama baka da wanda ya kai shi, baka iya saba mishi. Yanzu bari ɗauki ma misali, an aiki an zo likita an auna ka an kace baka da lahiya, ka kira ‘yan uwanka duka babu wanda ya saurare ka, kowa na sha'anin shi, kawai sai wani ya zo ya ce lahiya, sai ka ce wallahi ban da lahiya, don ‘yan uwana na kira su, su taimaka min ban samu kowa ba. sai ce mai miya matsalaka sai dai samu doktor sai ce doktor wannan miya matsalar shi sai a ce wallahi abin nan kodar shi ce guda ta lalace kuma za a aiki sai an kashe abin da ya kai miliyan 500 ko 600 in ba ka mutuwa zai sai ka ce da doktor ya ce a babu matsala ga kuɗi ka biya sai ka zuba wannan miliyan 500 bayan ya zuba sai a zo lokacin aiki ya yi sai a ce ai kuma ba a samu koda ba babu koda ta sai suwa sai shi wannan da ya bada miliyan ɗari bai sai ce babu lahi a fasa shi a ɗauki ƙorashi guda ɗaya a sama bayan ya bada kuɗin fa ya kwanta ya zub aka fasa shi aka ɗauko ƙorashi ɗaya aka cire taka lalatacciya aka sanya yanzu bayan ya tashi sai a ce ai babu jini sai ce a ɗibi jinin shi a sama kamar baka san shi ba fa sai a ɗibi jini ya yi a sama yanzu bayan kawarki ka yi komai sai shi ɗauki miliyan 200 ba ka yi ce to ga wannan a juya sai ce ma shi ya ta shi na Allah mutumin na wani irin godiya za ka yi mishi eh kai inda kai inda ɗa ne kai haifaffe ga iyayen shi kana iya butulce ma wannan mutum eh idan ka butulce ma wannan mutum aka ji labarin ga abin da ya yi mawa amma ya nemi kai mai ƙaramin abu kaƙiya da Allah mutane mai za su ɗauke ka eh to ku duba ku gani so nawa ya baka jini so ɗaya Allah subhanahu wata'ala tun kana cikin cikin babarka yake kula da jininka ko ba ga bane sai ka bar duniya so ita wannan kodan kadibo cikin jikinka akwai zuciya akwai hanji akwai anta akwai kici akwai komi duk kyauta Allah ya baka su wannan kodan ma Allah ne ya shi tashin ma ta Allah ce aka dauko aka sama kyauta aka sama su amma duk duk sai ga mutum ba da kuɗi sai ce gari ya zahi shi bai san ba me wa Allah ba kaza kaza kaza dan Allah wannan ya san Allah nawa kake biya shi dan adam masu godiya ga Allah sai wanda Allah ya ma arziki masu duba ni'imar da Allah ya musu sai su ce alhamdulillah Allah mun gode ma a bisa ni'imar da kullum mutane mafi yawanci ban ce duka ba wai su suna ganin daudar duniya ita ce ni'ima ita ce arziki ita ce Allah alhalin ita ce ni'ima mafi kaskanci kare ba ka gani gidajen niyaye mai duka a ce naka na gaba ɗaya ko ba haka bane wala ba su kai wanga dan yatsa guda ba da Allah ya maka duka inda zaka kiyasta wannan dan yatsan nan sai ya hana ka bacci ka kwanta ba bacci da dare ba bacci da rana ba bacci likitoci su ce to sai ka sa hannu dudduke ka ka ba da ita sannan ka samu lahiya wallahi ko shawara mutum bai zai ce ya sa hannu saboda ya samu dan yatsa guda da ciwo amma aka zai ga mutum ciki ya cika ya fam ce malam mu dai sai a hankali ne zai sami ne ce su dai ya ce malam mu dai mu zo rako ne ya ce jam ya ce addu'a ya yi zikirin ya yi ladinin kuma shi ga jirin da Allah ya karba wallahi mu rinka duba wannan abubuwa ko ba haka bane saboda mun duba ba mu baiwa mu mu abin nan mu butulce ma Allah kuma ga wata aya da Allah yana son mu yawaye ta bawigenta da Allah yake wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata nema fa da kuka gani ha wala daga wurin Allah ne Allah ne ya muku ita hmm ina ne muke sannan malamai suka ce aya tana na muke hmm inna hadainahu sabila ko lalle dan adam mun shiryar da shi hanyoyi guda biyu ana mu aiko da manzanni suka masa bayani hanyoyi hanya da zai bi ya ya, ya tsira ma shakiran wa imma kafura ko da ya gode Allah ko da ya kafirce inna a'tadna lil kafirina salasila lalle kafare mun yi musu tanajin sarkoki ma'ana wani so kafirce kun ga an ce ko da ya gode ko ya kafirce ko to idan ya kafurce ba wani yema ba kansa yema dan Allah ya tanajin abin da zai maganin shi a ranar lahir Allah ce mun yi tanajin sarkoki kun ga anan sarkokin da Allah ya tanaji mun san misalin su hmm mun san kaurin su mun san tsayin su wani guri ne ne da Allah ya so sai yake cewa fum fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu to wa'in ga sarkokin masu zala'i 70 70 to Allah bai haɗin mutum guda nawa za a sa a naɗe shi ba. Ko ba haka ba ne? Can Allah ce ita sarɗa zira'i saba'in ne tsawonta, to kuma na Allah ce shi kahiri in sun kafirce mun yi musu tanajin sarƙoƙi to sarƙa nawa za a samu mutum kare san sarƙa guda ma bane ce ko rabin sarƙa ma balle ma a ce za a samu mutum sarƙoƙi wa aglala da kuma abin nan kukuma abin nan maruruwa irin abin da ake daura raƙumi da shi wa sa'ira da kuma sa'ir ma'ana wuta wadda take kunnuwa Allah ce mun yi mai wannan tanaji kun ji wanda suka kafirce amma wanda suka gode shine Allah ya ce innal abarara lalle masu biyayya ga Allah masu rabo ishrabuna min ka'sin za su sha daga cikin kwano ko mazubi ka'as mazubi na giya ko na wani abun sha wanda yake kana mizajuha kafura wanda wannan abun sha an hada shi ne da kafur wani abu ne mai kanshi da Allah subhanahu wataala zai hada da shi da abun da mu'an aljanna za su sha ana ce da shi kafur Allah ya ce aynan yashrabu biha ibadullah mana wani idanuwar ruwa ne da bayan Allah za su rinka sha a ciki gane ko alamai suka ce ruwa ne wanda suke da sauƙin mu'amala yufajjiru na ha tafjira za su rinka ɗiban ruwan ɗibawa mana za su ɗiban ruwa iya ɗiba babu wai ranar da ruwan zai daina zuba abinda yake bulbulowa ba tare da tsayawa ba kowane irin yanayin ɗiba kake so za ka yi ruwan bai karewa Allah maɗaukin sarki ya sa muna daga cikin wa'inda za su sha wa'innan ruwa daga cikin sifar su wa'inda za su sha wannan ruwan wanda Allah ya ce ainihin ya shirau biha ibadullah wani idon ruwa ne da bayan Allah za su rinka sha daga ciki yufajjiruna ha tafjira za su rinka ɗebo ruwan daga ciki ɗebowa ma'ana ruwan za su rinka fitowa daga cikin wa'annan idanuwar ruwa sai dai kai ina an ce tabjina an yi amfani da maf'ulul mutlaq kenan Allah wani irin fitowa mai ban mamaki babu yankewa to ga sifar su yufuna bin nadri sune wanda suna cika sa alƙawari na bakace da suka yi wa yakhafuna yawman kuma suna jin tsoron wani yini kana sharruhu mustatira wanda sharrinsa yana watsuwa a cikin al'umma ma'ana yufuna bin nadri suna cika sa alƙawari na bakace an kace bakace shine alƙawarin da ka dauka ma kanka na wajabta ma kanka wani abu na ibada wanda ba Allah ne ya wajabta ma misali kasuwa ta yi zahi ka soke kai kace Allah Allah in ka buɗa min satin ga na samu jika ɗari, wallahi Allah zai yi sarka jika ashirin. Shi kasuwa ta yi daɗi kuma cikin satin nan ka samu jika ɗari, to wannan jika ashirin wajibi ne kai sadaka da su. Asalan ba Allah ya wajabta ma ba, amma kai ka wajabta ma kanka wannan cewa ‘yan Allah ya yi ma kaza, to kai kuma za ka yi kaza. To akwai wa'inda in sun yi wannan alkawari kuma ba su cikawa. wani zo ka ganshi ke ce ni in Allah ya bani kaza zan yi kaza in Allah ya bani kaza zan yi kaza sai Allah ya jarabe shi ya bashi kuma sai fara tunani yanzu in nice in yi kaza nan wa abin nan kaza zai dawo sai yake to su masu imani duk sanda suka wajabta mu kansu wani abu idan alƙawarin ya cika su ma suna cikawa ba tare da wani ya sani ba wa yakhafuna yawman suna jin tsoron wani yini shine yini na alkiyama kana sharruhu mustatira wanda sharrin sa yana watsuwa a cikin al'umma ma'ana shi ta kiyama rannan kowanne tashi tana hidda shi kuma kowanne tana kaiwa gare shi duk wanda yake da wani liki to nan sai ya bayyana kun san in mutum yana da tsohuwar hauka kai baka ma san da ita ba akwai wani dalili da ke sa ta tashi ko ba haka bane to lahira kana da wani tsohon zunubi wani tsohon cuta da kai duk an manta kai ma ka manta to kiyama sai ta kwakulo wannan abun sharrin yana kai ga kafirai yana watsowa har cikin musulmai kai kan kama sai kaga an tarka ko ka kara mi kai ta caba ustazu kai rana kaza kai kaza kiyama kenan Allah ya muna jagora shine kana sharruhu mustatiran wanda sharin shi yana watsuwa ma'ana komi abubuwa za ka sun bayyana a wannan rana wa yut'imuna at'ama ala hubbihi daga cikin sifar su suna ciyar da abinci tare da suna son wannan abinci wa suke ciyarwa miskinin suna baiwa miskini wa yatiman kuma suna baiwa maraya asira kuma suna bai da suna ba da suna ba asir asir shine wanda yake kamanni a wajen yaki idan aka yi yaki kafirai su kai saran da aka kamo su to wanda aka kamo sun zama kamanni su ne asira to su suna dubawa in suna da dukiya sai su rarraba a ba miskini a ba maraya a ba wanda aka kamo daga wurin yaki wanda duka suna da bukatar taimako kuma ku ji abin da Allah ya faɗa ويطعمون طعام على حبه dama sadaka mahi falala shine wanda ya bayar da sadaka yana son abu kuma yana da buƙatar abin sai ya dan ɗiba ya bayar kullum ina gaya mana duk wanda kaga ya cire dala goma ya bada fi sabilillah wallahi ba bai da inda zai sa ta bane kuma ba bai son ta bane saboda kwaɗayin lada da kuma tuna ranar kiyama ne zai bayar to haka suke so ma yut'imuna ta'ama ala hubbi suna bayar da abinci suna son shi idan kama duk abun da zaka bayar ya zama kana son shi Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so riga ce zaka kyauta da ita wani sai ya ga yasa yasa ta kokeran ta kokeran sai shi nade sai shi kira abokin shi wani kana gida ya gari alhamdulillah to da wasu kana za a aika ma ba Allah shi ta murna kai kuma ba kai kayan ba ku son suna ba sai ka tura mishi Allah bai so irin wannan sadaka Allah ya san dai kana son abu sai abu abinci sai ka ci ka ci ka ci ka abincin ga wallahi bai da dadi ya ishe ni sai ka aji sai ka nemo ni sai ka bashi a kamata in an ka son abinci kai loma ka ji abincin na yayi dadi sai ka ce kai abincin ga ya kamata wani shi ci shi sai ka kira shi wani kana yana ga wannan aba duka dai misali ne ana son ka bayar da abinci kowane irin abu ne a yanda kana son shi innama nut'imukum liwajhi Allah suna cewa mu ko muna ciyar da ku ne dan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ma son wani biya a gurin ku wala shukura kun ba ma bukatar godiya nan malamai suka ce su waɗanda ke cewa da Allah ba su ne suke faɗin haka ba, Allah ne ya hakaito abin da a cikin zukatansu, suna faɗi a cikin ransu cewa mu wannan cewa da muke muna yi ne don Allah ba mu buƙatar godiya kuma ba mu buƙatar a yaba mu ko a saka mu da wani abu. Dole sai ka san haka, kula da kyau wannan guri, gaba ce mai muhimmanci gaske. Innama nut'imukum liwajhi Allah muna ciyar da ku ne don Allah. wani shina yi maka abu da kun samu sabani sai ya ce ba ruwa ne da kai ai bai kare ya maka za to can da yake idan ka yake yi ai da Allah yake yi ko to dan me zai bari dan me zai bari kenan in kana yin abun ka dan Allah ka kada mu da wani ya bata ma da ko ya ga ma bakan magana kawai ba dan shi kake yi in ana haraka mu'amala ta addini wani da kun samu sabani da shi sai ya ce ya janye duka yaƙi to ya bari bai da kyau irin wannan ustazi ya tare da kai a gidanka kana ɗinka ma ustazi ya jallabiya ka ba shi ɗan ɗaki ɗaya wani wa'azi mai ɗan zai sai ka ce ah ustazi da muna yake ko to babu lahi ɗakin ma amince shi zan yi shi ta shabar min gidana kun san garin da ana an shayin shi ana mayi ustazai sai kaga ustazi da yayi wani wa'azi mai zahi sai a ce a amshe makullin masallaci kuma la an kore shi kenan shi kenan ai bai da kyau kenan ba da Allah kake ba kenan duk wanda za ka kai ma abu kai mai dan dan Allah ba ruwanka ya gode ko ya zo ya saka ma da wani ba kai dan Allah wannan musaba da wannan Allah ya fa qahum Allah sharra zalika al-yawmi sai Allah ya kare su daga sharrin nan ne ko inna nakhafu min rabbina yawman abusan muna jin tsoro daga gurin Ubangijinmu na yawon wani yini abusan wanda yake ɗaurarre, wanda yake ɗaurarre, kan ƙwarira yana tare da tsanani a cikinsa. Kula da kyau a wannan aya, inna na khafu min rabbina yawman muna jin tsoron wani yini daga wurin ubangijin yaya sifar yinin yake abusan a ɗaure yake a murtuƙinin yake abun tambaya yini yana dariya ne eh yau daga sahi zuwa malace sonan muka ga dariyarta in ta yi hushi tana nunawa to mista aka ce ranar alkiyama yini ne da yake a daure yini ne wanda a murtuke yake kana kallon shi za ka ga a daure yake babu rahama babu sassacce a cikinsa malamai suka ce nan an yi sai malin majazi ne ba yini ake nuhi ba ana nuhi yini ne da a cikinsa mafi yawancin mutane duk wanda kakkala huskarsa a daure take sai aka ce inin nema kansha a cikin abin nan yau mana abusan yini wanda yake mai daurewa an ka ce abis wanda ya daure huskarsa ya gince kamtsare da wanda yana dauke da tsanani yini ne mai tsananin tsanani yana tsanani hawa-hawa ne ko to wanda ya kai makura wajen tsanani haka yinin yake yinin kiyama kenan amma ga wanda ba su bi Allah ba wanda ya bi Allah kan sai an zo ana yana ce ko saza an ce mun kiyama nan matsatsi gare sai in ce wallahi ni ma haka ne jiya amma Qur'ani mun karanta amma dai har yanzu ban ga ga ba ce mun wuce kiyaye Allah ka sa muna daga ciki mu sha wannan labari kawai ka leko ta taga ka leka ka ce kiyama kenan layin kaga mutum ya yi dariya a wannan ga wasu abubuwan da ke sa a yi dariya shine ciyarwa don Allah kun gane ko in ka yi alkawari ka yi ba ka cika cika Allah ya ce fawqahum Allah sharra zalika al-yawm Allah ya kare su daga sharrin wannan yini wannan musibu da ake samu na wannan yini duka Allah ya kare su walaqahum nadratan Allah ya sanya musu hasken fuska wasurura da kuma farin ciki an ka ce labarin zuciya a tambayi fuska sabai sun kasance suna gane ran manzo Allah ya ɓaci da fuskar shi in yana cikin farin ciki suna gane da fuskarsa kuma har yanzu wannan ya zama al'ada na laraba in dai ka san ba larabe kuna tare da shi da ran shi ya ɓaci kakka da fuskar shi kana gane sai ga kumatunsa sun yi ja fuskar ta canza to tai ka bar shi ya hata da kenan ba sai ya magana ba idan kuma ana cikin murna sai ga kamar ya sha homai kuma tu suna haske manzo sallallahu alaihi wasallam haka huskar shi take tana kyalli to Allah ranar alkiyama wa'annan da suka ciyar dan Allah suka yi bakace suka cika dan Allah suka yi abin da ya dace Allah ya ce sai muka kare su daga sharrin wannan yini muka sanya musu haske a huska sannan kuma muka sanya musu farin ciki a zukatansu ko yanzu in kakkalle wani wallahi ya ce ma bai da ko sisi ba ka yadda sai ka ce wa ana kana haske haka ba ka da ko sisi albarka ce ta Allah Allah yake sanya wannan wani kuma za ka ga komi gashi na amma sai ya ganshi gicin gicin yan ce yana da kaza sai kana mamaki yanzu wannan nan kaza gare shi in ka kai shi ko kamar bai da ko sisi babu alheri cikin shi Allah ka haskaka mana huska tun daga nan duniya kafin lahira Allah yake cewa menene wajazahum bima sabaru Allah ya saka musu game da abin da suka yi na haƙuri me ya saka musu da shi jannatan ya saka musu da aljanna harira da kuma alhariri shine kayan da za su sa a cikin gidan aljanna duk wanda ya haƙuri Allah zai saka masa da wannan kun san duniya wanda ya rasa haƙuri ya rasa komai ibada ba ta yi sai da haƙuri mu'amala da mutane ba ta yi sai da haƙuri iyalinka ka zauna da su bai sai da haƙuri ƴaƴan da ka haifa bai sai da haƙuri kana so a baka rasa sai haƙuri ɗaya zai sa ka yi haƙuri abin nan abu ya tinkaro ka babu daɗi ka karɓa sai da haƙuri shi yasa wanda ya samu haƙuri ya samu arziki mai yawa shi ko Allah ya alƙawari waɗanda suka yi haƙuri zai saka musu da aljanna da kuma tufafi na alhariri mai kyau su sa sakamakon haƙurin da suka yi akan ɗa'a ga Allah Allah ka samu shi wannan riba Allah subhanahu wataala yace muttaki'ina fiha suna kishin gide a cikin aljanna ala al-ara'ik akan gadaje la yarawna fiha shamsan cikin gidan aljanna ba a ganin rana babu rana wala zamharira kuma babu tsananin sanyi babu sanyi babu zahi yanayi ne mu'tadil zamhari da sanyi mai tsanani babu yanzu in kaje wasu manyan gidaje kayi ta mura sanyi a jana babu mura saboda yanayin kowa Allah ya sani an jona ma abubuwa a na kenan kenan mai son rayuwa kamar in kai dan a hole na in kai dan a more na ko ba haka wani kawai ka bi Allah ka jira mutuwa wallahi sahabbai da ake ba su romo na aljanna wallahi wani ana gama bashi labari kafin a kare sai ga yayi tinkara hanyar da zai shahada ya mutu ya tayi shiga aljanna ya mutu ya shiga aljanna ai akwai bayan Allah ko a nan kasashen Hausa wayanda sun yi magana a zahiri muna kyautata zato gare su Allah ya karba musu kamar malak kalarawi dace shi in kun kaga an ce ya mutu to in dai ba da in ba daren juma'a na ba ba shi na dace shi da kun ji na mutu to daren juma'a na kuma da daren nan nin mutu ku kuskure ku aje ni ku yi sauri ku kai ne dan ɗan mata aljanna za su tarbo ni haka aka yi ku malam ƙala rawi ana fada sarki sai labari ya zo ai ƙala rawi ya mutu yaushe sai aka riba haka lokacin da ya ce na sarki ce ai maza maza a kai shi don ya ce mata aljanna ga su ta za su tarbo shi an ka ta an ka kai shi ba ai wani wata wata ba an ka ji an ce Allah ka linka masa ni'ima a cikin ni'ima da yake da shi mu kuma Allah kai mu cika da imani abinda muke tsoro ka amuntar da mu daga gare shi abinda muke fatan samu na alheri Allah ka samu same shi muttaqiyina fiha 'ala al-ara'ik suna kishin gida cikin aljanna akan garaje ai kwanaki mun yi wani misali shi da aljanna fa in yi haka ana hira sai shekara 70 bai juya ba ana hira nan ba a gajiya a ba a gajiya labari kawai in ya yi haka shi wasu saba'in na daidai ba ka taya sallah ba ka ce lokacin sallah ya yi ba a hitsari a aljanna ba ka ce hitsari zaka ba a ba haya a aljanna ba ka ce ba haya zaka ba a neman na ciho ne a aljanna ba ka ce neman ciho ne zaka ba a ba ka tunanin na shekara ɗari saura ɗari bai in ta yi wasu abubuwa a kana nan ne har abada aljanna ba na kama aljanna mun dai sauran labari in mun zo ta ina cika muku shi insha Allah a mu muna sa rai ga aljanna kwarai Allah Allah ba mu Allah yake cewa la yarawna fiha shamsan ba sa ganin rana a cikin aljanna wala zamharira ko kuma sanyi mana babu sanyi mai tsanani wadaniyatan alaihim zilaluha inuwoyin cikin gidan aljanna suna kusa da su itatuwa na gidan aljanna za su yi muku inuwa kusa suke zullilat qutufuha tablila Ya'yan itatuwan da za ku tsinka Allah ya ce mun sauwaka muku su sauƙaƙawa mun hore muku su horewa Ya'yan itacen gidan aljanna da wanda ke tsaye da wanda yake zaune da wanda yake kwance kowanne in ya bukace su bai wahala samu su yake yi kana kwance ne da ka ɗan ka hangi ɗan abin da kake so sai kai haka kawai ya zo a hannunka sai ce in kana tsaye ne sai dai ka ka kai gare in zamna kike sai ka kai gare shi Allah ce mun hore muku su kawai ka ci ka sha kulu washrabu hani'an aljanna kenan nan ko duniya wallahi in kace kulu washrabu za kai sai an waye gare ka da haramci ai ba kulu ta kare da abin da gare ka kaga wasaji ya biya da kajinta sun gasu babu kuɗin sai sai hankuri ko ba ga bane amma aljanna ne sai ka ce yau kawai ni kajina nake so Allah ina son kaza 550 nan a kawo ɗawisu 500 a nan a kawo giwa bakwai nan a kawo rago aka kawai kacin yi wannan kacin yi wannan ka sha baki kai gaba ka ce to a kawo ji sai kaza babu basu da aljanna babu jabet a wani da kace gaji ce jabet ce ka gudu babu ta aljanna na ina na muke Allah ya ce wadaniyatan alaihim zilaluha inuwomin gidan aljanna ma'ana itatuwa da aka inuwa da su da abin da ya kama da wannan suna kusa ba ne su suke ba wa dhullilat qudufuha ‘ya'yan itatuwan da ake tsinka a ciki gina aljanna Allah ce mun sauwaƙe su tazlilan sauwaƙe ya ma'ana mun sauwaƙe mun masu ɗiba ba tare da ƙaya ba ba tare da wani abin da zai soke su ne wa yutafu alaihim bi aniyatin min fidda ana zagaya su su ‘yan aljanna kenan ma'ana masu aikin gidan aljanna suna zagayawa bi aniyatin da kwanoni mazubai min fiddatin na azurfa wa akwabin da kofuffuka kanat kawarira wanda sun kasance na kwalba ne mana za ka gan suna haske kamar kwalba to ɗan adam a nan duniya in an ka ce kwalba da me ake kwalba an baya ta jama'a kun san kwalba ko glass dala da me ake yin kwalba to kwalba irin wannan da me ake yin ta kun gane ko almuhim dai hankalin mutum zai dawo ko shi da ƙasa ake yi ko shi ana yin ta da tsakkuwa ko shi ana yin ta da wani kaza ko da kashi ko da abin da ya kama da to yanzu Allah yana son ya kawo hankalinka nan ka ga gwaninta ta Allah kasancewa azurfa ta lahira ba irin ta duniya ba ne sai Allah ce kawari da min fiddatin wannan kwalbar fa an yi ta ne da azurfa za ka ga kofi duk abin da a ciki kana gani amma kuma azurfa ce a nan duniya wani ƙwararre ne zai yi ma kofi na azurfa ya zama duk abin da a ciki kana ganin shi yana yawa to kenan komai na aljanna da na duniya suna suka tara ba iri ɗaya ba ne a warira min firdatin wannan kwalban da aka yi shi an yi shi ne da mi da azurfa idan ba magana shi hwaɗe ya fashewa ne Allah yake cewa ƙaddaruha taƙdira haka ne ka an ƙaddara wannan kofuffukan nan kaddarawa ai eh wahiya muqaddara wifka ma yuridun mana kofukan nan an yi su gurgurun yadda ya aljanna suke bukata ku kula da kyau idan kai bako in kai bako ruwa a moɗa za ka kawo mai ruwan ko a kofi ko kuma a randa randa za ka kawo ka aje masa ko moda za ka aje masa ko kofi za ka aje mai cikin abin ga uku wanne kake kawo bakonka hmm? tambaya da ko bai hito ba ne ku kalli tambayan nan da kyau a ɗabi'a na ɗan adam in ka yi bako kana son ka kawo mai abin sha shi wannan abin sha randa za ka kawo ka aje masa ko kuma cikin kofi za ka zubo wannan abin ka kawo masa ko cikin moda eh cikin kofi ko sai a haɗo da moda babu komi cikinsa kira sai ya tsayi gwargwadon bukatarsa ko to aljanna ba haka ba ne Allah ya san cikin kowa ya san abin da ga isa kowa shi yasa waɗanda gofuka duk wanda ka gani da hannunka ya kai gare iya abin da a ciki kana shan yawa ya shiga kaddaruha taqdira an kaddara su kaddara kowa ko an yi kwatamcin abin da ga isa kowa yanzu kamar ni sai in ce ai min kofi na gidan aljanna ne wanda ya yi girman masallacin nan kawai aje shi kawai a cika mishi lokaci duk sai daga kai in shanye ya aji a cika shi wani zai mamaki ai kaga yadda za a sha wani fa zai dauka da an kace kofukan zai yi tunanin irin kofin gane na duniya ba haka bane ai kai ba irin na duniya bane zaka shiga aljanna za mu shiga aljanna ne ala surati abina adam ko surar babanmu annabi adam wa tuluhu 60 menene zira'i zira'in shi tsawon shi zira'i 60 zira'i 60 ya kake kaddarawa duk abin da ko zai kai zira'i 60 tsayi to faɗin shi yana kai zira'i 30 ko 40 kowanne faɗin shi in ka duba ha gani yana kusan rubu'in shi ko ko rubu'in shi ko abin nan kina karanci a ce jira'i 20 madauki jira'i 20 faɗin mutum wannan masallaci daga nan zuwa nan nan ga jira'i nawa ka bashi in ka ce jira'i kaza to ka dauka namu ko na su adamu ko na mutanen da ka sai in dai da irin zira'in su annabi adamu ne wanga masallaci ai ba wacce jira'i uku ko hudu ko an ka ce jira'i ashirin kaga fadin ka akalla kai uku masallacin nan kina an kama kofi wanda yake da girman masallacin nan kurbiya kawai za ka yi kai gaba Allah ya kai mu can Allah yake cewa menene wasqana fiha ka'san za a shayar da su giya a cikin gidan aljanna kana mizajuha zanjabila wanda an hada ta ne da wani abu da ake ce da shi zanjabil ainan fiha tusamma salsabila mana za su sha daga cikin wani idanuwar ruwa a cikin gidan aljanna wannan ana ce da shi salsabil wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun sannan yara a cikin gidan aljanna za su rinka zagayawa cikin gidan aljanna muhalladuna su yaran nan za su dawoma ne a matsayin su na yara ka san aljanna babu babu tsoho a aljanna shekarun da ka shiga da su cikin aljanna to haka ne zaka zauna to sai ai yara su ma masu kananan yara yadda Allah yake sun yi su su ma kullum suna nan yaran su in kana son ka dauko yaro kai wasa gashi nan in kana son ka aike shi gashi nan ko da mishi muhalladuna za su dawoma ne a wannan sura kamar yadda kai ma za ka dawoma ne a cikin wannan a cikin gidan aljanna ka san da adam bai sun tsuha da adam bai sun tsuha kawai in kaga ya tsuha zai karba haka Allah ya so amma ya san kullun yi shi jan to aljanna sai Allah ya ma wannan alƙawari babu tsuha to yaran ma da za su yi hidima tare da ku babu tsuha tare da su shi yasa Allah ya ce wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun yara dawwamammu a cikin kurce su za su rinka zagaya cikin aljanna idan ra'aitahum in ka hange su ka gansu asibtahum lu'lu'an mansura za ka yi tsammanin lu'lu'u ne wanda aka menene aka watsa shi a saman wata shinhida ma'ata ce lu'lu a gyara shi a zuba shi inda haske yana haska shi zaga yana kyalli ana siffanta su da kyalli da haske da suke da shi wa idan ra'aita inda zaka kalla samma a can a can cikin gidan aljanna na'iman inda zaka kalla wani ni'ima da Allah ya yi ma 'yan aljanna wa mulkin kabira da kuma mulki mai girma wanda babu wani mulki wanda yake kusa da shi wanda ya fi kowa rashin kaso a aljanna shine wanda za a ba mulki na duniya kamar kashi goma da ce zai baka mulki na masu mulkin duniya ce an ƙara ma an ƙara ma duniya ruka ce mulkin ka ne da linkin ta guda goma wannan shi ne ƙaramin mai mulki a aljanna sarauta ba da yana son faɗi yana son matsayi ko yanzu ga wani in ya zama ina da wani matsayi ya shigo gaba ana taka mai baya za ga yana jin wani daɗi yana canzawa mulki yana da daɗi sai dai yana da rigima irin tashi an fahimci hausa wanda ya samu muna roƙo Allah ya bashi ikon yayi abin da ya dace a mulkin sa amma dai mu muna son mu yi mulki na aljanna Allah ka bamu wannan mulki Allah yake cewa aliyahum thiyabu sundusin a saman su saman jikin su akwai tufafi wa'inda suke kwarrane shine aliyahum thiyabu sundusin khudur akwai tufafi kwarra na alhariri mai taushi da yake a kansu kuma sundus alhariri wanda yake yana da taushi wa istabraqa da kuma alhariri wanda yake yana da kauri shine dibaji shine galizu dibaji da dibaji mai kauri hullu asawira min fiddatin an yi musu kwalliya na mundaye na menene na azurfa fasaqahum rabbuhum sharaban tahura ubangijin su ya shayar da su abin sha wanda yake mai tsarki ne kasan nan duniya namiji bai a adon irin na mata ko ma aljanna sai ga an yi ma kwalliya da azurfa kaga namiji ya zo yana haske yana kwalliya abin burgiya kasa namiji akwai ɗauka ado fa Allah ya tala namiji akwai ɗauka ado da shi nan duniya dai Allah ya ɗora mai nauyi shi yasa ka gaishe hajarar majalar na kai to neman to na zaka kan cefa ne haka dai za mu kare Allah ya sa dan shi muke yi Allah ya ba mu aljanna Allah ya ce inna hada kana lakum jaza'an a ce da su lalle wannan ya kasance sakamako ne a gare ku wa kana sa'ayukum mashkura kuma aikin ku abun godiya ne shi Allah subhanahu wataala yana godewa aikin da bayi suka yi ku yi aiki dan kadan a baku aljanna wa kana sa'ayukum mashkura ayyukan ku sun kasance karbabi ne a gurin Allah inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila lalle mu ne muka saukar maka da alqur'ani saukarwa wannan ayar tana nuna mana cewa innal qur'ana unzila munajjam qur'ani an saukar da shi ne munajjam yanki yanki kadan kadan gurgurdan bukata tsawon shekara 23 shi sa Allah ya ce inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana mun sassabkan maka da alqur'ani tanzilan saukarwa saboda haka fasbir li hukmi rabbika kai hakuri game da hukuncin ubangijinka wala tut'i minhum atiman kada ka bi mai yawan zunubi daga cikin wanda suka kafirce wa Allah au kafura kuma kada kai biyayya ga wanda yake ya kafirce wa Allah malamai suka ce au bi ma'ana waw ai wala tuti minhum athiman wa kafura kada ka menene kada ka bi mai yawan zunubi da mai yawan kafirci ka bi Allah subhanahu wataala kai hakuri game da abin da Allah hukunta maka wa isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci ubangijinka safiya da malici ukuratan malamai suka ce wannan aya da wadda take bai da ita suna lissafa muna lokutan salloli ne nan lalace wa kurisma rabbika ka ambaci sunan ubangijinka bukuratan shine kai sallah alfijir wa asilan da kuma marece shine sallah azhar da lasar asil karshen yini kenan wa minan layli haka ma cikin dare ka tashi kai sallah fasjud lahu kai sujada ga Allah sune salloli biyu na dare sallan la'a magariba da sallan isha'i wa sabbihu laylan tawila kai ta tasbihi ga Allah tsawon dare shine sallar dare bayan ka salla isha'i kai sallan magariba da isha'i kuma in dare ka tashi kai salla ga Allah inna haula lalle su fa wannan mutane wa inda basu bi Allah ba yuhibbuna al'ajila suna dai son duniya ne yadharuna wara'ahum yawman thaqila kuma suna barin a bayan su mana kwanakin da suke tunkara na gaba suna mancewa da wani yini mai tsananin nauyi saboda abin da yake cikin su na jarrabawa da shecintino idan ba sa son ranar lahira suna dai son duniya ne inna haula yuhibbuna al'ajila lalle wa'annan kafurai da sauran wa'anda basu bi Allah ba suna son dai duniya ne ويذرون وراءهم يوما ثقيلا kuma suna barin a bayansu wani yini na tashi alkiyama shine yini mai tsanani nahnu khalaqnahum Allah ya ce mu fa mu ne muka halicce su wa shaddadna asrahum muka karfafa halittar su muka karfafa gabban su mutum dan adam Allah ya ce muka yi shi kuma muka karfafa shi ka duba kaga dan adam sai ka ga ya ya kama raƙumi da ƙarfin tsiya ya kwantar da shi ya yanka shi dan adam ka ga mota ta makale sun kama da ƙarfin tsiya sun tura ta sun fidda ta dan adam ka ga abu ya kai inda yake sun ɗauke shi da ƙarfi sun gudda shi gaban da Allah ya ƙarfafa ya gyara shi Allah ce mu muka yi wannan ashe wannan ba ni'ima bace gare mu inda Allah ya so sai shi ka haka mai da kai rago babu abin da kan yi mala ce nahnu khalaqnahum mu ne muka halicce su wa shaddadna ay qawaina asrahum ay khalqahum muka karfafa halittun su muka karfafa kafan su wa idza shi'na baddalna amsalahum Allah shi in muka so sai mu halakar da su mu musanya kwatankwacin su tabdilan musanyawa sai mu kawar da su mu kawo su ba su gagaranmu inna hadhihi tadhkira lalle wannan surar ko kuma wannan ayar ko kuma alkur'ani gabaki ɗaya tunatarwa ne faman sha takhadha ila rabbihi sabila duk fa wanda yake so ya kama hanya da za ta kai shi zuwa ga samun yardar Allah shine faman sha takhadha ila rabbihi sabila wanda yake so ya kama hanya da za ta kai shi zuwa ga ya samu yardar Allah wama wama tasha'una illa insha Allah kuri mutane ba za ku samu ba za ku so ku cimma wani abu da kuke son ku cimma ba illa in sha Allah sai dai in Allah ya so inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance masani ne kuma mai hikima ne yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda yake so a cikin rahmarsa zalimina adda lahum adaban alima zalumai su kuma Allah ya musu tanajin azaba mai radadi Allah madaukin sarki ya mana jagora ina ganin nan za mu takaita abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka